الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatun wannan littafi na riyadus salihin wanda imamun nawawi ya tattarar da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin nufin nasiha ga al'umma wanda idan ba a manta ba muna cikin kitabus salam babi na farko babu fadlis salam wal amr bi insha'i haka nan kuma ina ganin mun gama hadisi na 844 hadisin abi ubadata albara'u bin azib wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da abubuwa guda bakwai gaida mara lafiya bin jana'iza gaida mai atishawa taimakon wanda yake rarrauna taimakon wanda aka zalunta ɗaiɗaita sallama da kuma kubutar da mai rantsuwa shine ko wanda wannan dukkan lafazin da ruwayoyin dukkan sun zo ne a cikin ruwayin Imam Muslim sai hadisi na gaba hadisi na 845 wanda yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshu salama bainakum rawahu muslim wannan hadisin da zamu karanta an samo shi ne daga abi hurairah ta Allah ya kara mashi yadda qal sai na ba hurairah ta yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yake ce mana la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani da Allah ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani da Allah ya imani da Allah yake yake sai ka koma cikin amana wa rasul ko kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufariqu wa nahnu lahu لا نفرق بين أحد منه لا لا لا نفرق بين أحد يرسل وقالوا سمعنا وأطعنا yawancan karatun ya dauka ka'idar imani da Allah shine mutum bai zama wa mai imani sai ya cika abu shidda wanda suna daga cikin shika-shikan imani imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littattafan da Allah ya sauka imani da mala'iku imani da ranar lahira na shidda kuma yin imani da abin da ya maka daɗi da wanda bai maka daɗi ba daga Allah idan ka saba ma ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda shidda to ba ka da kayan tafiya aljanna imani da Allah yana da hawa-hawa imani da manzanni yana da hawa-hawa littattafai haka komai da ka sani cikin shidda nan kowanne imanin shi ba iri ɗaya ba ne bari buga maka misali yanzu idan a wajen imani da Allah yanzu idan kai ɗan kasuwa ne sai ka ɗebi kuɗinka ka ba wani mutum ka cewa na ga kuɗin na aje kasuwa kaza a siyo min kaya iri kaza kawai da daddare mutumin ne ya dawo ma sallama ka cewa na ya maganar kaya sai ce wallahi kaddara ta faɗa Allah ya sa an anshe kuɗin nan ya zai ce maka Allah ya kyauta yi tafiyar ka gida shi ke haka Allah ya shirya haka zai ce? haka zai ce? an gane karatun ko? to yanzu nan da Allah yanzu nan kowa a nan go akwai imanin da ya kaddara ko? wani sai ce haka Allah ya kaddara to dama Allah ya kaddara kudin nan ba ka kona ba ne kenan malam Allah ya huta gajiya ka ci abinci ko ya ce wallahi ko abinci ban ci ba ya ce to ga ga kudin abincin ka maza ka ce gida haida safi wani wa ai wani kaga sai ce to gaskiya ne gaskiya wannan magana ya kamata a bincika bari a je da kai gun yan sanda ka yi bayani ko wani kuma ya ce in ya yarda da imanin ka sai ya ce to abin nan dai ka gani ma kudin nan dai tattalawa nake ya biya ya kamata a yi duk ba imani da Allah ba ne amma kai a zuciyarka don Allah kana tunanin cewa da Allah bai so ba za a kwace kudin wajen wa imani da Allah kenan gashi yanzu nan kowa da irin imanin da ya ma Allah akan kuɗi kawai ko kuma kawai ɓarawo ya duro gidanka da daddare kana jin shi jibe kace a barka da zuwa sanni da zuwa ne ka zo dauka sai ce mashin ɗinka da dauka kace ga mu kullum da Allah in Allah bai kaddara ba ya isa ya dau mashin din to sai kace mai ga mu kulli in kai to kana ga ya mana da safi me za mu ce maka amma da Allah bai so ba bai iya jogowa bai iya dauka to imani ne hawa hawa to gwargwadon imanin da kai da Allah gwargwadon matsayinka a aljanna kenan in na sai an biya da kuɗi na ne ku kai ma aljanna haka za ka zauna in na mun yadda haka Allah ya kawo haka za ka zauna haka imani da manzo imani da manzannin Allah akwai umarnin da idan an baka wannan umarnin annabi ne ya baka umarnin amma kana iya yin jin wata rana ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam yana zaune sai maza Allah ya ce wancan ya sabai ne kamana can bayan da binan can kaga mai aiki kawai sai yana leƙa da wace ya rasulullah wani mutum ne yake sallah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mawa wani daga cikin sahabbai je ka kashe mun shi yana zuwa sai iska wannan mutum yayi ruku'u sai da shi ya rasulullah sallah yake sai maza Allah ya ƙara ce mu wani je ka kashe shi ya ƙara zuwa yana zuwa iska yayi sujada ya dace ya rasulullah yayi ma Allah sujada sai maza Allah ya ce Umar tashi ka shi ka kashe mun shi sai da Umar yana zuwa ya ce ya rasulullah ai ban iske shi ba yace kuma wallahi da na iske shi ko da Ka'aba ya kama zan sare mai kai da Allah wannan imanin nasu da Annabi da iri ɗaya ne to kai wani irin imani kai da Annabi da Allah ya ce wa ma ata kuma rasul ba khuzu wa ma na hakum an hukuntu in imani ne da littafin Allah wani umarni alkur'ani ya baka kabi misali yanzu ba qur'ani yana magana yana mana magana wai yana cewa kulu washrabu haliyan ko kulu min aybati ma razaqnaku ko me qur'ani yace kulu washrabu to dala yanzu kenan alkur'ani yace dole in ka zo zaka ci abinci shi zaka fara ci tukun ka sha ruwa eh amma yanzu akwai wanda suka dace ai tunda dai Qur'ani ya ce kullu washrabu mu ba za mu sha bahimunci in dai ga abinci ga ruwa to sai na ci abinci zan sha ruwa shi nan ya tsaya akwai Imam al-Auza'i cikin malaman tafsir zahidi ne kwarai wata rana ana tafsir wala tarsanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar kada ku karkata zuwa ga wanda suka zalunci kawunan sai wuta ta shafe ku sai ce na rantse da Allah da azzalibi zai dinka riga ka ce wannan rigar ta yi kyau ce sai ka shiga wuta ba kai ka sa rigar ba ka ɗinka ta kawai ka san azzalimi ne ce kai amma dai shaddan nan gizina ce ta yi kyau ce sai ka shiga wuta da Allah zai iya ɗauka wannan karatu to imani da littafi wacce nan kuma ata kuma rasulu fa kuzuwa ma na kuma an fantahu imani da mala'iku in yanzu da Allah duk an imani da mala'iku me yasa duk garin ku babu azra'ilu ko ka taba jin azra'ilu bai cikin mala'iku to me yasa ba a sa sunan shi laifin me rashin imani da hawa mukamin da ba shi ke kisan ba Allahu ya tawaffal abus an kasa zuwa can shi yasa ake rigima da shi bawan Allah bai masa abin da ake ba kaga annaba da suka hawa wannan mukamin ba mun sha ba da hikaya annabi yaqub alayhi salam ba annabi yaqub alayhi salam yace ma Allah Allah ina son ka hada na abokantaka da malaika azrail shi fa ya roka kai yanzu ko ce maka aka yi kawai a'a yau azra'il zai biyo ta gidanka ya tsallaka ya kaso makoci kai zaka zauna gidan kaga imaninka to da aka fa mukamin imanin suke to sai ka wannan mukamin daidai matsayinka shi yasa ita ma aljanna aka yi ta mukamat ba za ka samu aljannar 'yan tauhidi zalla ba za ka same su cikin aljanna arafai ba wanda suka san Allah aljanna arafai ba za ka same ta ta wanda suka wuce nan ba haka haka ake tafiya to da haka manzo Allah ya ce mana annabi alaihi salamu ya ce ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani da Allah akalla imani da Allah ka yadda akwai shi ka yadda shi ya halicce ka ka yadda cewa duk abin da ka gani shi ya yi shi kuma shi ne ubangijin shi in ka wannan ka gama tauhidi wannan kuma duwancan makamai ne kowa da irin shi kowa da irin shi kowa da irin shi ya ce na biyu annabi alaihi salatu wassalamu ya ce mana kuma wala tu'minu hatta tahabu ba kuma za ku yi imani ba har sai ku rinka yin soyayya tsakaninku ba za ka zama mai imani ba har sai ka zama la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi to lokacin za ka zama mai imani ka ji kai duk abin da Allah ya baka to za ka iya ba dan uwanka musulmi duk bala'in da zai samu dan uwanka to kai za ka iya tarbar bala'in dan ya tsira to wannan shine adana zau na soyayya to da Allah yanzu ko wannan dan muna yi yanzu a zo ne a kawo buhun kuɗi a ce to a raba ma mutane a ce to wani an shi karin kamika masu kaga buhun ya wuce rabi baka an shi naka ba eh to ina soyayya wanda kamata yayi kai ka ɗaibi ka ɗauki nakan ka bada ku kalli sahabbai radiyallahu anhu irin yadda suka yi soyayya ga junansu sahabi fa saboda tsabar san shiga ɗan uwan shi zai ga ga wani abu yana sha'awaci sai ya ce kai yanda nake son wani shi ya fi cancanta da cin wannan abu mun sha kawo hikayar yanka akuya sahabi yanka akuya duk ya raba ma ƴan uwan shi nama ya ɗauka da ƙawawu zai shiga da su gida ya zai ce shi to ai watakila gidan su wani ana bukata shi fa yanka akuya kawai sai ya ce ma yaro kai dauki kai da awakin nan je kai gidan wani ka ce na ce ga yanan sa dan sarrafa shi abin da za su ya fi san ɗan uwan shi ya ci fiye da shi da yaron ya je iske mai gidan ya kai mai gashi gashi to awa ne ai ko ka to alhamdulillah an gode kamar sai ka ce sai ya kawo tukuici sai ya bayi yaro sai ce to da Allah wannan kan awakin gidan wani sun fi mu bukata je ka kai musu ka ce ni ma an aiko mu amma su sun fi da cancanta su ci su su dafa su ci yaro ya sa tukuicin shi aljihu ya je gidan wani ai gashi babanmu ne ya aiko ni in kawo ma wani kan awakin nan amma kuma ya ce in kawo muku amma ya ban tukuici shi a masha Allah shi ba ya dauko na shi tukuici zai ce to ni ma ga nawa tukuicin dauki ka kai gidan su wani ya fi cancanta su ci haka yaro ne ta yawo yana ansa tukuici ya je nan ya ansa ya je nan ya ansa har dai abu ya koma gidansu tukun mutum ya ce to yanzu na yadda ina da imani to kai a wajen abinci kawai wani irin soyayya kake nuna ma yan uwanka wajen abinci kadai ba wajen samun abin duniya ba ba wajen riga ba ba wajen kai yanzu kogun aure kogun aure kaga wata kana so ko sai kaga wani ya zo da Allah inda ba hikarin ka bai ba zaka ci gaskiya yayi dai a fafata ko to saboda ne saboda kai kana kallon cewa wai kai ne ka fi cancanta kai iktisasi da wannan wanda sahabbai da Allah ke ba mutanen Madina cewa wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa su wasu sahabbai ne sahabi zai hijira daga wani gari ya tafi Madina yana zuwa ya sauka sai manzo Allah ya kalli na kusa ya ce wani nema abokantaka da shi saboda tsaba soyayya sai ya tafi da shi gida in yana da mata biyu ko uku sai ya kira su sai ce ga bako annabi ya hada da dan uwa sai dai bai da bai da mata kaga wannan mai hakuri ce mai kaza ce mai kaza ce mai kaza ce haihuwar ta kaza wannan mai kaza ce mai kaza ce wannan da Allah yanzu cikin ukun nan wacce ce da a ce kana son wata mace mai hali da a cikin su wacce kake so sai ce to da shi yana tunanin nemo mai fala sai ce to gaskiya mai hakurin nan mai juriya mai kaza ita nake so ya ce to wancan na sake ki saki uku ki gama idda zan tsaura miki aure da shi kuma inda dakunan shi suke masu kyan inda ruwa bai zuba sai ce to mu mu koma can ku kuma ku dawo nan masu kyan ku ci gaba da zama za a ja katanga ka ji bayan da ake soyayya dan Allah kai akwai fasahabin da manzo Allah ya mai abokantaka sai je ce kai ni ba wani abun alkhairin da zan maka illa banda auren maka da mahaifiyata mahaifiyar shi yaje ce in na gashi annabi ya hada ni abokantaka da aboki amma ni ne wali daka ina baki shawara ki aure shi kuma aure mahaifiyar suka ci gaba da mu'amalar su duk duniyar nan wazai haka to kaji bayan da ake soyayya ta Allah wanda sai kun yi wannan soyayya za ku shiga aljanna na sha faɗin hikayar ga zuwaciyar makwanan an ce sahabbai ana karo ana karo duk sahabin da ya kai ƙasa sai a ɗauko shi a zuwa ajiye masu sai da rufaida suna mashi magani wani sahabi kawai sai ya ce zai sha ruwa masu jinya sun je sun ɗauko ruwa kayan sun zo daidai shi sai ya ji wani can cikin ƴan uwan shi marasa lafiya shi ma ya ce zai sha ruwa a ba ruwa zan mutu sai ce ku maza ku kai mai kada ɗan kwana ya mutu da aka je aka kai mai shi ma an je an kanga mai ruwan sai ya ji wani ya ce a ba ruwa zan mutu sai ce ku kai mu wancan ban so dan uwana ya riga ni mutuwa ku ji ku bashi ta ba wannan ce ta ba mutum goma kafin ta dawo wajen na farko duka taran sun koma ga Allah dan su fifita dan uwansu da makwalwar ruwa ya sha shi rayuwar shi ta tsoro to mu wata soyayya muke yi wace irin soyayya muke ina soyayya da muke ma ƴan uwanmu wanda yau in kaga ɗan uwanka yana da wata hanya da yake samun naira goma ba kokari kake ka faɗaɗa mai ta zama 20 ba kokari kake ka toshe ta ya tsugunna kai ka rinka samun goma haka wake ma kani haka uba ke ma ɗa haka ɗa ke ma uba haka mata ke ma miji haka miji ke ma mata ina soyayya in ta addini ce haka har mutum wani lokaci ya fi sha'awa a matsayin shi na musulmi ya yi mu'amala da kafiri ya samu kuɗi a toshe ma ɗan uwan shi musulmi ba haka muke ba to ina soyayya yadda za mu shiga aljanna in ɗan uwa ne aka ga Allah ya mai wata baiwa ko ta wadata ko ta kuɗi ko ta ilimi Allah ya ɗaga shi kan wasu to shikenan nan wa'inda ya ɗaga ya sama suna ta miƙa hannu ko da tsiya su jawo shi su kuma wa'inda suka yi na ƙasa suna mai ƙafa suna mai ƙafa sai ya yi ƙasa bai isa ba ɗan gidan waye waye uban shi waye shi sai ya yi ƙasa in kuma Allah ya ce ya kai to da ya kai ya samu gun zama ce to kaga ga gurin zama ka samu kaka gayyato mana wani mu nan mu kaɗai ne ba ka ake yi ba kaka gayyato mana kowa to kuma wai ya manta masu ja mai kawan nan wai ya manta masu mai gula kuma yanzu da shi za a rinka yi ma wani kawa in zai hau ba ka muke ba to ina soyayya ina ɗan uwantaka da manzo Allah ke cewa kunu ibadallahi ikhwana ina soyayya muke to fa sai mun yi wannan soyayya fa makoci da makoci ba soyayya mace kishiya da abokiyar zamanta ba soyayya wa da ƙari ba soyayya ba taimakon juna ya za a yi mu zauna lafiya ko manzo Allah ce ba za mu shiga aljanna ba za mu imani ba sai mun yi soyayya tsakaninmu abinda annabi alaihi salam ya ce game da soyayya yace ranar kiyama Allah zai kira wasu mutane guda biyu ba su san junan su ba za a ajiye musu wata kujera Allah ya ce ku zauna sai sun zauna Allah ya ce wani ka san wannan ya ce a to kai wai ce ba mu san shi ba ya ce to wannan shine wanda kake jin labarin shi yana can karshen duniya kana son shi shi ma yana jin labarin ka yana son ka shine yau na hadawo haka za ku zauna su kai aljanna to kakka sha mamaki irin wannan musiba za ta iya samu kai kana nan kana kin dan uwanka bai wanda Allah ya mai kana kushe ta baka son ya kai labari kana faɗa da Allah shi kuma wani na can wata uwa duniya yana san shi yana kaunar shi so yake gan shi kai kana nan kana kin shi sai an je lahira ka ganka a ƙasa ko tabarma babu su kuma ga su kan kujera kaga dan uwanka ba kikkirin tare da wani balarabe ko ba ameriki a gaban Allah a ce kun yi soyayya dan Allah kai kuma ka da dan uwanka kuma an ce ba ho zamu shiga albazami imani ba sai mun so junan mu wanda dukkan al'amuran da suka bata sha'anin mu baki ɗayan su sun dunkule ne a cikin kiyayyar juna duk abin da ya bata Najeriya baki daya yau da ƴan Najeriya duka kowa zai zama yana son kowa wallahi tallahi duk wannan bala'in sai mun fita ah dan Allah me yasa in ka samu kuɗi mai kyau kike dauka kai mu wata yarinya a gidansu in ba ka san ta zaka yi mata haka to irin wannan san da kake mata kai mu kowa in ka dafa abinci ka ce wayo wataƙila gidan makocina ba a samu abincin nan ba ku ɗauko abincin nan a kira a cewa ne da iyalan da komai duk su shigo su zo a zauna a ci abinci tare da Allah mutanen gidan ba za ji suna son ka ba kai ma ba za ka ji kana son su ba idan bala'i ya same ka suwa za su fara kawo ma ɗauki amma ya dai sauran kajin ƙauran nama a tukunya in ƴaƴansu sun shigo ana kaso a kore su ba haka ake ba a ce ku tai gidan da so ga yanin da abubuwa to ya za a yi su idan gidansu an samu wannan su bada ko yana bada labarin wani yaro ashe ya shiga can gidan baban wa'ancan ya siyo wani abu sai aka kora su gida shi kuma nan shi kuma ya zo baban shi bawan Allah ya samu dan yalo haka ya kawo yana zuwa ya bashi to shikenan he yaron ya fito waje yana fitowa da sai ga baban wa'annan sai ce kaga mu baban mu bai ce mu tai gida ba ba mu yi dai dai dai baban mu bai ce mu tai gida ba dai dai ya ba mu shiga ga yaro ya tura mu asiri to da haka kun ga wannan soyayya ita ce wallahi in muna son junan mu haka ba za ta ko manzo Allah ce mana sai mun yi wannan soyayyar zamu yi imani sai mun yi imani za mu shiga aljanna ba soyayya tsakanin mu a jinsi ba soyayya a ƴan kasanci ba soyayya a addini ba soyayya a fahimta babu kai a gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ba soyayya yau ka yawa musiba ta kasance har malami da almajiri almajiri da malami ba soyayya in kaga na sha faɗin wannan ana kau da kai idan kaga almajirai suna ma dab dab dab dab akwai wata magana wallahi akwai wata magana ko ba kuɗi ba dai akwai wata magana haka nan shi ma in kaga malami ya cika jawo almajiri duk abin da zai ce wani wani wani akwai wata magana in ba ta zai sha mamaki haka muke wayan to ya za a yi mazauna lafiya in yaro ne da mai gida in kaga komai ce a kirawa ne a kirawa ne bari ya kasa daukar gila kaga yanda za a yi wani za a kira haka yan uwa mu gyara zukatanmu mu ranka san junanmu kuma shi arziki wani abu ne a hannun Allah ba ba wani wanda zai iya mu wani arziki ba wani wanda zai iya tsiyata wani in kaga ka da arziki to daga Allah ne duk wani wanda ke kallon ai ni na dora shi ni ne mai jali ni ne mai kaza wallahi ƙarya yake sai ka tambaye to ire-iren ka nawa ya dora ba su kudin ba ka tambaye shi ai ba da kanka ya fara ba ko to su wa'ancan me za ba su kudin ba in mulki ne haka in in ilimi ne haka komai haka yi wannan abin da kake gani to wallahi Allah subhanahu wataala shine yayi mashi kuma kai ma ka saka mu Allah in ya tashi sai ya maka ba wanda zai iya dankwafe wani ba wanda zai iya daga wani sai abinda Allah ya shirya amma kullum mun lalace he sai matsaloli wa za a dankwafe wa za a turmushe wa za a hana hasken shi ya kai inda zai kai wane ne za a wulakanta wa za a tozartar tun Allah ya ce zai kai ba ya kai ba wanda ya isa ya hana to mu rinka san junanmu manzo Allah ya ce ba za mu shiga aljanna ba sai mun yi imani ba za mu yi imani ba sai mun yi soyayya ga junanmu annabi alaihi salam saboda tausayinmu dan dai yana son mu shiga aljannan nan sai mu aiki yace awala adillukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum wai ba kwa kawo hankalinku ba in gaya muku wani abu wanda idan kuna aikata shi za ku samu soyayyen nan wacce za ta jawo muku imanin da za ku ta aljanna alaka ji wata irin soyayya tunda an ce ga matsala ce to ku zo in nuna muku hanyar da za ku bi ku je ku hau kan hanya ku je aljanna alayhi salatu wassalam sai ce abshus salama bainaku ku an ka daidaita sallama tsakanin duk yanda kake jin haushin mutum duk yanda yake jin haushin ka a ranka sallama kawai sallama kadai kai ya zo ya ganka ka daure shi ma ka gan shi ya ɗaure a kurin ƙayin sallama assalamu alaikum assalamu alaikum shi ke na ya isa in ana wannan ya isa kai da kawo amma daga lokacin da ya zama cewa kai kana kallon shi ka kau da kai shi yana kallon ka ya kau da kai to an samu matsala shi yasa musulunci ya tanaji duk gabar da kuke da mutum kar ta wuce kwana uku kata wuce kwana uku yau kun gamu damben da kuka je jikinka bai gama wucewa ba ka dan kauda kai shi ma ya kauda kai ko to zuwa an jima kun dan abun nan to da an gama na uku yace salamu alaikum kace wa alaikas salam ka kauda kai gobe zai ga ana tabawa ana gaisawa da juna to amma amma sai kaga cewa ana samun matsala wajen yin sallaman ma sai abubuwa zama yadda suka zama da haka ƴan uwa manzo Allah alaihi salatu wassalam yana neman mana hanyar da zamu ci aljanna to ga ta ya bamu amma yanzu sallama ya ake sallama kadai wai sallama wai yake ma dan uwanka musulmi sallama wai dan shi yana da wata aqida da wata fahimta kai kokari ya ce ma barka dai wai shi yana ganin idan yayi an samu ka sallama kamar ya an samu Abu Jahal wai shi an koya mai wani karatun banza to ko kafiri wa ko kafiri ko kafiri kai musallama baka sani ba in yace wa alayka salamu Allah zai baka lada balle wani babban layin wanda ya ce bid'a wai ce ba ma dan bid'a sallama da haka manzo Allah alaihi salatu wassalam ya gaya mana hanyar da zamu samu soyayya tsakaninku tsakaninmu mu rinka daidaita sallama tsakaninmu in muka yi wannan to zamu samu imanin da zai kai mu aljanna Allah ya gyara mana
rawahu muslim imam muslim ya roci hadisin wa an abi yusufa abdullahi bin salamin radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أبشوا السلام وأقئموا الطعام وصل الأرهام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام wannan hadisin an an so shi daga Abu Yusufa babana ne kenan Abdullahi bin Salamin shine babban sahabin nan da ake ce ma Abdullahi dan Salamin malamin nan na Yahudawa wanda ya zo ya musulunta wanda a lokacin da ya musulunta ya ce ya Rasulullah naji alqur'ani yana cewa ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu ya ce to wallahi ya rasula ni na san ka a cikin attaura fiye da yadda na san ɗan da na haifa dan kai a cikin attaura babu wata sifar ka guda ɗaya wadda Allah ya rage yadda ya faɗe ta annabi alaihi salam ya murmushi ya ce abdussalam kun san wannan ya ce ƙwarai ya rasulullah ya ce wallahi matsalar mu kawai ita ce san duniya ya ce malaman yahudawa ya ce san duniya ke hana su bika annabi alaihi salam ya ce mashi abdussalam abdullahi bin salam ya ce ya rasulullah to wace hanya za mu bi hikima mu jawo ƴan uwanka su musulunta yejin sai manzo Allah ya ce bari mu koye ka a bayan labule su kuma a zan gayyato su zan sa a gayyato manya manyan zan tambaye su game da kai na san za su ba da shaida ta Allah sai in ce to yanzu in ka musulunta za su musulunta mu ji ansar da za su ba da haka na aka koye shi a bayan labule a gayyato su bayan an gaisa manzo Allah alaihi salatu ce abinda yasa na kira ku me tsakanin ku da Abdullahi bin Salam suka ce mutumin kirki malami dan malami ko an kashe manni malami dan malami me kaza suka dinga faɗin sai manzo Allah ce to yanzu kuna tunanin da zai zo nan gun ya ce muku ya musulunta za ku musulunta suka ce ai da gudu malamin mu ya musulunta ai sai musulunta kawai manzo Allah ya ce a daga labuli Abdullah ibn Salami fito kai masu bayani kawai sai fito yana ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ashhadu sai suka tashi ka dinga kakkaɗa jiki suna munafiki mayaudari macuci ya ba addinin iyayen shi ya yi ya rasulullah ka ji makircin mutanen ku da aka shi ya samu yana da martaba guda biyu a cikin addini da shi da sayyidina salman al-farisi martaba ta farko ita ce sun samu ladan addini guda biyu sun samu ladan addinin yahudanci kuma sun samu ladan addinin musulunci to shi Salmanu ma uku ya samu yayi yahudanci dan neman shari'a ya samu lada yayi kiristanci ya samu lada kuma yayi musulunci wataƙila shi yasa ma manzo Allah ce Salmanu minna ahlul baiti to shi wannan a a Abu Yusuf Abdullahi bin Salamin yadda Allah sabbata gare shi ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kula ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane abshu salama ku ranka daidaita sallama ku ranka daidaita ma'ana ku ranka yin ta ko ina babba ya makarami karami ya ma babba mai hankali ya ma ma'aukaci ma'aukaci ya ma mai hankali kowa da an ga mutane aka salamun salamun salamu alaikum salamu alaikum alaihi salamu ya ce na biyu bayan wannan wa aɗi'imu ɗa'ama ku rinka ciyar da abinci ba mai ne ko? so la kyauta wa aɗi'imu ɗa'am ku ciyar da abinci ciyar da abincin nan kuma ai ba ma ya an wani dogon bayani ba wani mataki ka ɗauka wajen ciyar da abinci wanda daga nan na sha ba da shawara cewa kowane magidanci a gidan shi ya ƙoƙari ya fidda wani kwano ɗaya wanda zai rinka bada musamman yanzu ba lokacin da ciyar da abinci ke da muhimmanci irin yanzu wanda yanzu zaka ga mutum riga ta sha wanki ta sha guga amma bai da kokobo kuma ya hito gida bai san abin da aka ci a gidan ba ko bai san abin da za a ci ba shi ma da ya hito nan bai san abin da zai ci ba wani wani mutum na ba mu labari yake cewa wata mata ta je wata wata wata mata ta je gidan shi yace sai ta iske shi a kofar gida da suka gaisa lafiya lau lafiya lau ce kan ta shiga zawari sai ta gamu da ɗanshi da kwana abinci sai ta ce mai wayo yaro gidanku ashe an ci abinci to zauna mu ci ya ce kawai yaro ɗan yaye kawai ce zauna tana saka mai a baki ita ma tana sa a baki ce ke lafiya ta ce wallahi rabon da ga irin wannan tun shekaran jiya sai ce to ina zuwa sai ya shiga ya ɗauko kwanan abincin shi sai ya ba ta ya ce to kullum ki rinka zuwa da wannan kwanan safe da dare da yamma ya ce to ai ina da 'ya'ya yanzu ma wannan su zan kai mu wasu ci wannan halin fa muke amma ka ci abinci har ka dauka ka kai bola ina imani ana to yana daga cikin abin da ke jawo soyayya tsakaninmu shine ciyar da abinci ka kula wallahi ko maciji kake ba abinci wallahi bai cutar da kai maciji kawai wallahi ba zai cutar da kai ba to balle dan adam ka kalli mahaukaci yanzu in mahaukaci ya san gurin da yake an sa abinci wallahi bai wasa da gu yana halin haukashi amma da yanayi ya nuna mai lokaci ya kusa sai kaga ya nafa a yana hisa da Allah ba haka bane kuma in yasan kana bashi in yazo wallahi duk yanayin da yake ya tsaya Yan uwa mu rinka daidaita sallama muna ciyar da ƴan uwan mu abinci wasilul arham kuma ku rinka sadar da zumunta sadar zumunci din nan yana daga cikin abin da ke cire dukkan wata damuwa kana dan uwa yana wani gari yau din nan katsam kawai sai ga an sauke ka a mashin a gawa na gawa na sanni da zuwa kama kaddara bai da komai baka da komai ai wannan ganinka da zai zai ji wani daɗi a zuciyar shi inda yana fushi ƴan uwana sun wulakantar da ni saboda ni matsiyaci ne banda kuɗi banda kaza ko ta yau ga su sun zo da sauran abubuwa dai to da sada zumunci yana daga cikin abubuwan da ke cire damuwa tsakanin mutane annabi alayhi salamu kuma yace wasallu wan nasniya ku rinka yin sallah ba ku yi bacci ba ku rinka yin sallah mutane suna bacci ku rinka yin sallah mutane suna bacci ya zama cewa ana kiyamul layli kada ya zama kullun kai bukatar kai dai ka kwanta kai bacci wannan asara ce dan Allah ya jarabe ka da rashin lafiya ko wani abu amma kakka yadda a ce dare yayi ka je ka kwanta sai gari ya waye ka tashi wannan matsala ce duk wanda ke cikin wannan ya rinka addu'a Allah ya raba shi da shi akalla lokacin da ka juya ka juya ka tashi koda nafila raka'a biyu ce sai ka kwanta don me wa'innan magungunan da manzo Allah ya bada ɗaiɗaita sallama dai yana bada zaman lafiya ciyar da abinci yana janye jin haushi sadar da zumunci yana ɗorar da ƴan uwantaka ƙiyamun laili kuma yana bada lafiyar jiki wanda ya samu wannan abin biyar me yake nema a duniya to da haka ƴan uwa mu yi ƙoƙari wa'innan abubuwan da manzo Allah ya gaya mana to mu rinka aikata su yace in kun yi wannan abun guda hudu tadkhulul jannata bisalam za ku shiga aljanna da sallama nan hikima za ku shiga aljanna da sallama ba an ce za a shiga aljanna ba ana tarmatsetseniya to suka kaddara masallacin nan ne sai aka ce ga wani muloniya ya aje bonan kuɗi amma kofa ɗaya aka buɗe tana aka yi shela aka ce kowa ta nan zai shigo ya za a shigo da sallama saboda ba natsuwa to manzo Allah ya ce to kai in zaka shiga aljanna ma in kana wa'annan anatsa zaka shiga to da haka ƴan uwa mu yi kokari wayannan nasihohi da manzo Allah alaihi salatu wassalam ya kira mu yi mana to da Allah mu rinka kokarin yin aiki da su in muna aiki da su za mu samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah to saboda yanayi yanda ake tafiya na ga ne mu hakuri mu kwana nan da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana rawahu tirmidhi wa qala hadithun sahih tirmidhi ya rawaita hadisin kuma ya ce hadisi ne hadisi ingantacce da haka ƴan uwa irin nasihohin nan na annabi alaihi salatu wassalam wallahi da muna aiki da su da muna bibiyar su wallahi za mu sha mamaki kaga dai yanzu mutumin da bai baka komai baka bashi komai amma duk in kun gabu kuna sallama da Allah dan kayo dare wajen ƙarye ukun dare sai ka gamu da shi da bindiga shi a kofar gida zaka ji tsoro to amma wanda makocinka ne baka mai sallama bai ma sallama ko kayo dare wajen ƙarye uku kawai sai ka iska yayi kuke zaka izo shi kuma tun da baka mai sallama ne zai kaddara ya zan kashe shi ba matsala bar ma an kashe shi kaga sallama kawai assalamu alaikum ta walwala wannan matsalan in ciyar da abinci ne haka ciyar da abinci in dai kana ba mutum abinci ba zai maka sharri ba ko cewa akai wani na zagin ka wani na kin ka wani na ma kaza to rinka bashi abinci ai da kanshi wata ran zaka ji na wallahi aini ban fahimci alhaji bane wallahi rashin fahimta ce to tunda fahimtar ta zo shikenan kwanan nan ina jin wani dan gana na musho Ibrahim wata magana irin wannan yana da ana ta dora a wannan ko yana cewa abin da yasa sho Ibrahim ya tara jama'a ya tara mabiya yanzu waɗanda ma suke son shi ba su taba ganin shi ba yace ba wani abu bane illa banda idan ya ji kana kin shi zai maka alkhairi shi idan labarin ya zo mai aka ce malam wane ya zagaye kaza shi sai ya samu shadda mai tsada da turare ya nannade sai je ya zo ziyarar shi ya kai mai katuwar shadda gobe za a yi zagi da shi da Allah mu ma yanzu da haka muke ya kake tunani daga cikin magabata mai tambayar muktari ne ya kawo wani yake cewa wani bawan Allah an je wata majalisa ya zazzagi wani malami sai aka ji aka gaya malam ya ce mu wancan ka tabbata ya faɗi ya ce shi to shi kira sai ɗau dinari dubu saba'in ya sa a jaka ya je gidan malamin wannan mai zagin suka gaisa abin da ya kawo ne ce na zo ne in maka godiya kuma in ma tukuici na me sai ce ai jiya labari ya zo mun an ce duk ka kwashe ladanka baki ɗaya ka bani Allah ya saka da alheri kowa ga tukuncin dinari dubu sama sai ce wallahi ni ba ni bane ni ban ɗaibil ya ce a'a ba kai bane ji aka yi hira kace min kaza kace min kaza ai wannan abin da kai ladanka ne ladanka aka bani yanzu kai ka da zunubin zaka ga tukunci na kawo gobe zai kara to kai me za ba ka yin haka in an bata kaka ce ni in an mun kan kan karahe nayi shar abubuwa da ƴan uwa da mu koma makarantawar ma'aikin Allah wallahi in muka koma makarantawar manzo Allah wallahi tashi saman nan da kake gani wallahi sai maran ka tashi tashi sama za ga mutun nayi yace na je maka an yi azhar da ni kana buƙatar wani abu zan koma da la'asar karama ta samu amma ga kanan dan hajjin ma ya zama lawalawala ko wata ka kasa tafiya zunubai ne suka suka danne ka cewa dan bodo yana cewa zambi quyudun wal quyudu saqilatun kayfan nuhuzi bi musiqin wa muqayyid Allah ya gyara mana Allah ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'amuran mu dan za mu kwana kuma sai Allah ya kai mu rana ta gaba hasbunallahu wa ni'mal wakeel 450 kwamitin marayu su tashi su zagaya akwai tambaya Amin. na'am Allah ka yi hukunci yana dangantaka da sauran abubuwa.
na'am eh a ba mutum hukunci a idan aka aiki mutum ya je ya kai zakka ko ya kai sadaka ko sai aka ba shi tukunci a wannan kyautatawa ce ba ta da alaka da zakkan ba ta da alaka da sadaka ko an ba ni miliyan in kai maka na kai maka kuma ka ce to ga ga tukunci ka ba ko dubu goma wannan daban kai ka ba ni wancan kuma zakka daban take da haka ba wani abu ne za ka kyautatawa a ba su ganin dama ne sai kuma kaga in bana mutum ta ce ba ka kuɗi ba a cikin da aka ce a kai ta ce a bari ne kuɗi. Ko? Kila ba a yi. Kawo da bai zuwa a yi. To ita kankara wanda take daga wajen Allah shi ne wani abu ya same ka kai tsaye. an gani amma kaddara ta kai cikin ba ku da shi ka aikata wani laifi ba za a yi ba kuma a samu ku bin musibati ba ni ma ba ka ba ta da wani bai alaikum salam alaikum salam amin kamar ruwan da suka yi alwala na'am na'am amma lokacin da sauro ya tsaya da shafa na'am suka sake wata alwala na'am sai sai shafa sannan kuma sai masu sun sun yi alwala sun gama ba su cire takalmin ruwan takalmin haka sai su shafi takalmin kai kuma da shi za a kalla to shi mun sha yin magana akan matsalar safa kuma ita safa kyalle sunanta safa ana sanya ta ne don magani sanyi ba ta kalli ba ce. Shi ko abin da ake wannan hukuncin sunan shi hufi. Shi kuma hufi ta kalli ne da fata. Idan ka sanya hufi ba ka da bukatar sa ta sai. In ko ka sanya safa kana da bukatar sa ta sai. Kuma tun daga nan karatun mu da kusa tun daga Indiya malamin ya yi baji babu fi masu alƙufai. kuma shi wannan hufin yana da wahalar sawa idan an sa shi yana kama kafa yadda kaga takalmin sojoji din nan an kawai shafi ke kama kafa da haka idan mutum ya zo ya cika kalala ya sa kawai wannan hufin to saboda wahalar tutsewa sai aka yi mai wani kuma idan alwala shi ta walwale zai sake wata alwala to kai ya wahalar tutse shi kawai ya shafe shi idan ko yanzu da takalmi da tsafa ne zuwa da ko wannan kyalle ne wancan fata da ka azani mu dai abin da malamai suka koya mana da wannan wani karatu duk wanda ya shafi tsafa ya sallah bai da sallah duk wanda ya shafi tsafa ya sallah bai da sallah dan Allah shi wai a wanke kama a shi wai a shafi ta kuma da sunan shi wafi wannan sunan shi abu na biyu game da dogayen takalma irin na ma'aikata nan kun malamai sun yi wani gudu sun ce tunda kuma akwai wahalar sawa akwai wahalar tuya game da ma'aikata su ma a iya wasu hukunci kamar na wasu to a ɗan sun zo za su sake alwala saboda wahalar kwanci takalmi da tsawa shi ma za a iya shafa shi wannan ishtihadi an fahimta amma wannan magana kurfi ba ta shahadi ba da son zuciya ko ake da dole ne kama magana ina ba da akwai da haka in dai mutum na kallon karatu kowa ya je kuma irdiya nan kusa farashin shawa a kan mutum in kuma mutum ya ka zai ce ko ai shi ma malami domin yadda shi malami ne amma kai ba malami eh saboda aikin da ya ma kake yin shi dan hadisan ya kallo ya kawo da bai kawo kai ko ba ka iya karanta hadisin da ya yi ma ba zai kawo shi haka mutane su tsammani za ka ba a matsala da bi tun da gasa wanda ya fi wata mutane na yin wani abu da suke fata tsallolin musamman matafiyar musamman masu zuwa tsaro mutum ya je kano ya dawo
aiki ya fi aukuwa yawan masalatu ko na wani na da yi nan ko na wani kwashi ƙarye biyu ko biyu saura wai sai mutum ya ce wai ai a sa kai da asar duk wanda ya da asar a wani lokacin sallah shi ba sallah ba ba inda ake haka sallah sai idan tafiyar mutum ta kama shi cewa lokacin da zai iso gida rana ta bani amma in ni za ka iso gida za ka iya samun raka a hukun da rana ta bani idan kai sallar da aka ta ta ka yi mutanen su kiyaye wannan da wai a jawo gima ce ai malam malam ko kai yi malam malam kai kai kai a cikin malaman karshe wannan ka ba za ka yi wa kai na abu za ka mutane su yi a wannan addini ba a wani addini ba da ra'ayi take yi ba hurumin da za ka karye ko ba za ka yi ba amma idan misali mutumin da ya zo daga kano za shi kirki Allah ya mai wani zai yi kira sama da sama in ya tsaya da wani zai yi a kare da aka saboda in ya shiga mota ba inda zai tsaya sai rana ta wani wannan an mai kawo gwani shi ma dai yana da cikin da mutane kakka je lahira ka biye ba tsoron wasu kawai ka je lahira ba ka da nawo ko ba da maka dawo kuma su ma ba za ka gansu ba lokacin ba za ka gansu ba su ma in sun shafi tsara su sallah to ne da ku gwamnu wajen mai ba Allah ba za ku gwamnu wajen mai da bayani Allah ya
masu yin kamar azar ne ya zo zai yi al'ada na sai ya zama wanda ke azar sai bi shi kuma zai yi la'asar ko kuma wani zai yi azar sai bi masu la'asar ya ce duk da yana da niyya na ya yi
shi ma ana matsala ce ta sha magana kan ta me azhar ya bi mai la'asar ko ko mai la'asar ya bi mai azhar kuma yana sani alhamdulillah da na fara suna hadawa wannan wannan kuma da kyau wannan shi ma abu ne mai haɗari. ka ce ka kawo ce abin da ya kamata ba su yi wanda ya fi kawo na hadisi su ce ga wani mutum a zamanin annabi annabi na da asar amma yana abin annabi ya ce yi shi haka ya kamata shi ne hujja amma a yi ta kwale kwale ai na azu bin da jawalin kaza kaza ko ya ka tambaya wa azu shi kadai ne liman a gidan shi ma annabi ya taɓa cewa ya karshe ma'azu wai yana sallah da annabi kuma ya koma gida ya mutanen gidan shi sallah da aka mutane da kiyaye wannan idan me azhar ya bi me da aka sallar shi bace ba idan me da aka bi me azhar sallar shi bace ba na ja maka misali na hankalci irin wannan nake cewa da ka fito da sahi nake gaban abawa sai wannan mota tana karo karo wannan tana karo karo kuna sai ka ce ai sai ya tuka da mu za ka wani shiga duka kuna ko sai ka duka a karo abin da aka kora mutane Eh shi sallah da takalmi ba laifi ba. Ai sallah da takalmi ba laifi ba. Me mukutasar ya ce ko da kasan shi akwai da jasa. In dai ba za ka zauna kan ba. Babu laifi sallah da takalmi. Akwai hadisi da babu. Alaikum salam. Na'am. Na'am. To annabi alaihi salatu wassalam akwai hadisin Aisha da cewa Allah bai taɓa wuce wata abu ko sha ɗaya ba. A wata ruwa bai taɓa wuce wata abu ko sha uku. Ta ga dole mutum ya kauta da yi. Alaikum salam. Na'am. Hakika ne ko? Ita ita yanta dabba suna musa ko da wajen zai yi wata mustahabi ne amma akwai hadisi da misali ke cewa ko da ɗan da aka haifa to an ba da shi ke jira ba za a ban so ba sai an yanka mai da kuma a ga ke da akwai maganganun malamai to ko babu komai ko da babu da wuni ne annabi ya yi akwai da har in kana da hali ya kamata kai koyi to amma in babu hali irin yadda ake yi
Now,
ba gaskiya ba ne in an haifi yaro ne ranar bakwai ake yanka mai to ranar bakwai ɗin shi bai ya koma da ke ana shi ma rago ba ya koma da ke ranar bakwai na hawa da shi na haifi wasu na yanka mai kuma ya rasu yau ba da ba da lafiya No. to har yanzu dai shi abin da aka so dai a yanka wa ɗana miji rago ko tumakai guda biyu an gani mace a yanka mata tinkiya ko tumakai guda biyu idan ba a samu ba abin da Allah ya zo to duk da ba su an gani sai a yi wannan wani a wani abu ne da na wuce sadaka da mara abin da ya samu na kyautata a cikin ta in da yanzu wani wajen mu gashi ba da dabbobin da ba a zama a karko inda za a yi goma kullum da la'asa an da su da ke da wanda Allah ya kawo da an ce shi an so mutum ko a yanka mai ragon ba in ya girma yana iya yanka wa kanshi. An gani in Allah ya yi aka samu da ruwa sai a yanka wa kanshi. Ana gyara wa. Ana gyara wa. Ana gyara wa. Ana gyara wa.
Haka za ka yi kawai, insha Allah.